من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا يمتنا sha shida ga watan Zulkaida, hijirar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya daidai da hudu ga watan biyar, shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya. Mun haɗa wannan masallaci na Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare da ke unguwar Makarahuta. cikin garin azare jihar Bauchin Najeriya ba don komi ba sai don ci gaba da gabatar da darussa da muka saba a wannan masallaci a dukkan irin wannan yammaci na sati muna karatu kuma cikin littafi mai suna alwasaya annabawiya na babban malami a Sheikh Salih bin Taha Abdul Wahid Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama zama da ya gabata mun karanta wasiya ta 25 wacce ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi ga musulmai da su sulhunta tsakankanin masu jayayya masu husuma domin Allah ya musu rahama mun da cewa yana daga cikin shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam sulhunta waɗanda suka yi saɓani to mu addinin mu addini ne da yake kira zuwa ga sulhu ga haɗin kai ba addini ne da yake kira zuwa ga rabuwar kayi ba ko kuma husuma ba yau insha Allah ta'ala kuma za mu tashi a wasiya ta ashirin da shida wacce ita ce mala yake cewa wasiyatu sallallahu alaihi wasallama lil muslimin an yaghtanimu al furasa wa yusari'u ila fi'l al khairat wato wasiyar annabi sallallahu ga musulmai da su ci moriya ta wato lokaci sannan su gaugawa cikin ayyuka na alkhairai kai ɗan adam gaba ɗayanka lokaci ne idan lokaci yana tafiya to kai kake ƙarewa kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake faɗa ya ce kai ɗan adam kai kwanaki ne duk lokacin da wasu kwanaki suka tafi to kai ne ka tafi an yi shugaban da a ƙasar nan ya yi birthday ɗin shekararsa naure ina tunanin shekara ba ta gewaye ba ko shekara biyu ya mutu kenan daidai lokacin da kake murnar zagayowar shekarar haihuwa ashe bakin ciki ya kamata kai na cewar yanzu a rayuwanka da aka ɗebe maka wani sashi ya ne ya tafi amma kun ga ɗan adam fi ghafla yana cikin rafkana ne to wannan wasiyar tana da muhimmanci wasiyar annabi sallallahu ne ga musulmai da su ci gajiya na lokaci sannan su gaugawa cikin ayyuka na alkhairi saboda yau da dama gobe kuma babu mi babu dama qala ya fara da hadisi ya bude da hadisi mai muhimmanci yace qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'ibu annabi sallallahu hadisi na Abdullah dan Abbas Allah kara musu yadda annabi sallallahu yana ce da wani mutumi a lokacin da annabi yake mishi wazi yace da shi igtanim khamsan qabla khams annabi yace ci moriyar abubuwa guda biyar kafin biyar su same ka shababaka qabla haramik ƙuruciyarka kafin tsufa yanzu idan kana da ƙuruciya za ka iya abu da yawa za ka iya neman kuɗi za ka iya fita fatauci za ka iya aure ka haihu duk wani abu za ka iya yi amma idan tsufa ta zofa ina yanzu an ce kai tattaki ka tafi Legas neman kuɗi shekarar ka sittin saba'in bi za ka iya yin kaje shekarar ka saba'in aka ce ka tara 'ya'ya ta za ka tara su to ƙuruciya tana da muhimmanci a rayuwar mutum to dama ce da kar mutum ya yi wasa da ita kuma babu lokacin da ya fi tsayi a rayuwar ta irin lokacin ƙuruciya in an ce samartaka shabab ana nufin samartaka akwai ba ma ƙuruciya ba samartaka duk da dai ƙuruciyar ma za ta shiga ko ai saurayi tukunna kun ga samartaka tana fara daga lokacin da mutum ya balaga har ya shiga arba'in wannan duk yana cikin mi samartaka to daga wani sa'in girma yana zuwa mutum daga shekara sha shida sha bakwai kun ga girma ya ɗan taso mutum to har arba'in shekara ashirin da wani abu lokaci ne na ƙarfi amma idan aka kiba aka haura arba'in fa to yanzu fa ba ƙaruwa ake ba me ake yi ƙasa ake shi yasa malamai suka ce faɗin Allah Allahu alladhi khalaqakum min da'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا Allah ya halitta ku daga rauni shine mani ko kuma kace lokaci na mi kuruciya thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa sannan bayan wato Allah allazi khalaqa min da'fin ko daga rauni rauni na kuruciya malamai suka ce thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa bayan wannan raunin sai Allah ya sanya karfi na samartaka kenan yanzu kaga saurayi yana zuwa cin karfe yaro ba zai iya ba tsofa ma ba zai ba ba zai iya ba saurayi kaga ya tafi filin kwallo yayi ta safi yayi ta hantsi yayi ta mi ta yamma tsoho ba zai mi ba ba zai iya ba wannan karfi na samartaka kaga mutum yana tafiya ya balla botin din kirjin yana tura kirji wannan dukka samartaka ne amma ni idan lokacin ya wuce sun maja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba idan samartakan nan ta wuce to sai rauni ya biyo ta na tsufa haɗi da furfura sai ka ga yanzu da mutum yana cewa mi zai taka kowa zai ci mutuncin kowa yanzu shine idan ya ɗauko abinci a cokali zai kai bakinsa sai ya yi kamar minti da ya hare yana ana ƙoƙarin abinci ya daina ko kuma da yana iya daka kowa yanzu duk wanda ya zo zai iya daka shi girma ya zo kenan da haka mutum ya ci gajiyar samartaka kafin tsufa wa sihhataka qabla taqamik annabi yace ka ci gajiyar lafiya kafin jinya yanzu abin da duk muke yin nan lafiya ne idan da jinya ba za ka iya ba to ni'ima ce lafiya mutum to ya ci gajiyar lafiya da Allah ya bashi kafin jinya jinya baka san yaushe za ta zo ba idan ka ci gajiyar lafiya idan ka kwanta jinya annabi ya ce ayyukan alkhairi da kake za a rubuta maka tamkar kana aikata su to kun ga shi yasa mutum ya sabar wa kansa wata ibada lokacin lafiya so da idan ka kwanta jinya sai ka ci gaba da samun ladan wannan ne wannan ibada wa ghinaka qabla faqrik annabi ya ce wadata kafin talauci wannan gabar a yankin mu sai ka ja mata babban layi nawa ne suna da wadata ba su ci moriyarta ba sai Allah ya yi ya kwace kayansa suna da arziki Allah yana wato musu shelar man zallazi yuqridu Allah qardan hasana an gane Allah yana musu shelar su ciyar su taimaki addinin shi su taimaka a tafarkin Allah amma suka noke hannu zakka ma Allah ya ce su bayar suka matse hannu gobe kuma sai ga talauci gobe sai ga fatara to shi yasa annabi yace ghinaka qabla faqrik lokacin wadata ci moriyar wadata fa saboda la'alla gobe ne babu wadatar lokacin da kake da hali taimaki marayu taimaki gajiyayyu taimaki al'umma ta zama wani abu matasa a tallafa musu su zama masu amfani a al'umma idan kana da hali ƙabla faƙare kafin talauci wa faragaka ƙabla shugulik annabi ya ce lokaci kafin wani abu ya zo ya shagaltar da kai kun ga ɗan adam yana cikin tafiya yana cikin lokaci sai ka ga wata ran wani abu ya zo ya ne ya shagaltar da shi mu yanzu ba abin da ya fi shagaltar da mu irin iyalai da ka fara tara iyalai to ɗawainiyar iyalanka ya zama ya shagaltar da kai idan da kana da lokacin bacci zuwa karfe goma yanzu dole sai daga tashi ga mutakan takwas ma za ta ma a waje ne ka tafi neman mi nema wa iyalai to kafin wannan shigulin cimoriyar wato lokaci na faragi da kake da shi ka karanta alkur'ani ka zo ka saurari majalisi kafin wani abu da zai zo ya shagaltar da kai kullum na faɗa wa ɗalibai la'alla ba mu sani ba gobe wani abu ya zo ya shagaltar da mu wallahi wannan darasin sai ka gami ana cewa yau ba ba za a yi ba wani satin ma ba za a yi ba satin gaba mai yiwa za a yi shugul kuma haka rayuwa take tana zuwa da abin da baka sa shi a lissafi ba sai annabi ya ce wa hayataka qabla mautik da kuma rayuwa kafin me mutuwa idan ka ci moriyar rayuwa to idan ka mutu ba za ka yi nadama ba amma idan baka ci moriyar rayuwa ba to gobe za ka mutu ne shi yasa waɗannan abubuwa guda biyar duk abin da suke kwaɗaitarwa annabi yana maka umarni ne da kai amfani ka ci gajiya na alforos malamai suka ce alforos ɗin nan jam'i ne na farsa wanda shine lokaci da ya dace mutum ya aikata abu to lokacin da ya dace ka aikata abu ci moriyar wannan lokacin kana da hali kana da ƴan uwa mabukata taimake su kar gobe ba ka da halin kuma mi ba za ka iya taimakon sun ba don haka duk abin da Allah ya baka sanya shi a lokacin da ya dace ya baka lokaci sanya shi a gun da ya dace ya baka arziki ya amfani da shi a gun da ya dace amma ban da haka in ka ji ka taimaki wani yau ba nuna gobe bai da shi kai kuma ba nuna gobe kana da shi kaga da masu hali sun sauna da ba za ki yi rowa ba وقال صلى الله عليه وسلم sana annabi sallallahu ya ce badiru bil a'mal ku gaugawa da ayyuka ayyuka na alkhairi ku gaugawa annabi yace fitanan ka qita'il layl al muzlim tun kafin wata fitina da za ta auku a ƙarshen zamani kenan kaman gutsuran dare mai duhu yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira kun ji tashin hankali annabi yace mutum zai wayi gari mu'mini amma ya mutu ya yi bar musulunci kun gona ƙarshen fitina kenan mutum ya wayi gari mumini ahlus sunna kafin yamma saboda duniya yayi ridda ko ya zama dan bid'a wa yusbihu ka wa, wa yumsi mu'mina sana nabi yace kafin lokacin da mutum zai yammaci yana mumini wa yusbihu kafira zuwa wayewan gari kuma yayi ridda yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya annabi yace zai sai da addinin shi da wani wani wato wata yar kadara ta duniya abinda zai mutu ya bashi shine dukiya yar kadan ya sai da addinin shi saboda wannan kun ga babbar hasara kenan to akwai zamanin da zai zo wanda mutum zai wayi gari mumini zuwa yamma ya ridda saboda duniya ko ya yammatu mumini zuwa safiya ya ridda saboda duniya to annabi ya ce ku ci moriyar lokacin ku yi gaugawa da ayyukan alkhairi kafin wannan lokacin fitinar yanzu kuma kun ga yanzu muna rayuwa ne a zamani na ne na fitintunu babbar fitina da muke rayuwa a zamanin nan shine fitinar san mulki wato yanzu kowa me yake so mulki abin nufi kowa yana cewa al'umma ku bana amanar ku ku bana amanar ku da san ranar lahira in an gama tashin hankalin alkiyama ba za a ce a je a tsallaka saraɗi annabi sassanan ya ce za a sanya dama da hagu zumunta da amana idan ka ce wa al'umma wannan ni mai amana ne ku zaɓe ni sai suka zaɓe ka kaci amanar su ko to ga amana nan a gefen sara'i za ta ja wanda ya ci amana ta ja shi wutar jahannama amma yanzu mutane da masu addini da jahilai kowa na cewa dan Allah ku bani amanar ku wallahi ni na cancanci ku bani amanar ku sannan kun dangwala musu kun ba su amanar taku kun yi sati uku ko wata ba ku da wutar nefa wasu ma sun yi shekara ba su da wutan nefa wasu ba su da hanya wasu ba su da tsaro wasu ba su da asibiti alhali kai kuma ka ce duk ku zaɓe ni ku ɗora min amanar ku duk zan muku wannan ayyuka waqifuhum innahum mas'ulun ranar alkiyama za a tsere bayi da shugabanni ɗin nan dukka a tambaye su cewar za a tambaye su nauyi da Allah ya ɗora musu da kuma abin da suka ce al'umma ku zaɓe mu za mu muku wannan nauyi ne da haka dai daga cikin wato ainihin kwaɗaitarwa da annabi shi ne mai gaugawan ayyuka kafin fitintunu su zo su auku mala ya ce wa hahuwa shahar ramadan daifun karimun ya illu bina gadan insha Allah kasancewar malam hutuba yayi wato yayi ta a lokacin yake cewa ga bako zai zo mana gobe shine ramadan insha Allah kenan mala yayi ta washe garin ne washe garin ramadan ne ramadan kuma lokaci ne na amfani da furas damammaki mutum ya yi amfani da su amma nawa ne mu yanzu ramadan ya zo ya wuce mutum wani bai amfani da daman nan ba mala yake cewa ya ƙulu fihi sallallahu alaihi wasallam a nan sassan yana faɗa game da ramadan idan kana awwalu lailatin min shahr ramadan suffidati shayatin wa maradatul jin idan daren farko yana ramadan ana wato ainihin daure shedanu da kuma kangararrun aljanu wa gullikat abwabun nar ana rurrufe kofofin wuta walam yuftah minha bab ba za a bude wata kofa daga kofar ba wa futihat abwabul janna ana bude kofofin aljanna falam yughlaq minha bab ba za a rufe wata kofa ba wa yunadi munadin mai kira ana kira a wata ramadan ya bagiyar khairi aqbil ya kai mai nufin alkhairi fuskance shi wa ya bagiyar shari aqsir ya kai mai nufin shari takaita walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullal laila kuma Allah yana da yantattu daga wuta da yake yantawa wannan ku a kowane wato ainihin dare ne mala yake cewa wa hadha huwa halu rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ikhtinami hilil furas mala yace wannan kuma shine halin annabinmu sallallahu alaihi wasallam wato cikin cin gajiyar damammaki da lokuta wa musara'atihi ila fi'lil khairat wato da kuma gaugawarsa wato cikin ayyuka na alkhairai fi ramadan wa fi ghairi ramadan a cikin ramadan da wajen ramadan annabi yana gaugawar cin gajiyar lokaci wa yaqulu ibn abbas radiyallahu anhuma ku ji abin da abladan abbas yake cewa Allah ƙara musu yarda kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyautar mutane me yasa annabi ya sani cewa yau akwai gobe kuma me babu shi yasa ya zama idan Allah ya bashi sai ya saita gidansa kuma ya taimaki al'umma ana rawaitowa yana iya yi wa iyalansa cefanen shekara kowa a bata cefane na shekara ina ya gama saita gida to in ka zo ka roƙe shi sai ya baka kuma duk abin da ka roƙe shi kuma duk yawa sai ya baka haka annabi sai yake da kyauta baya ajiye abu dan gobe in ya gama uzurinsa sai ya bayar annabi sai sallallahu alaihi wasallam wala ba zai taba alfahari yau dukiya ta zo mal wato ya kwana da dirhami ɗaya a hannunsa ba in ya gama kashe uzurinsa to sauran kuma sai ya taimaki al'umma da shi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan to Allah da Abbas ya ce annabi shine mafi kyauta amma lokacin da yafi kyauta kuma fa shine a cikin ramadan kenan annabi sallallahu idan a wajen ramadan balaraban kauye zai zo annabi ya duba wani kwari da tumakai da raƙuma da awakai a ce kada ya tafi da shi garin su wannan a wajen ramadan ya kake ganin shi a ramadan sannan wallahi in kana karanta rayuwar annabi sallallahu wajen kyauta da rayuwar sahabbai wajen kyauta sai ka ce ya laita qaumi ya'lam ina ma masu dukiyar mu sun sani ina ma suna iya cire dukiya su sani cewar abin da suka bayar din nan shine nasu wanda suka taskance na wasu ne su ciyar da dukiya a tafarkin Allah su taimaki al'umma su agazawa al'umma wani yanzu yana son yin karatu gaba da sakandare ya kasa bai da kuɗi kuma yana da ɗan uwa a familin mai kuɗi amma ɗan uwan mai ya je ya gina gidaje kawai na miliyoyi ba kowa a ciki sai aljanu da matansu amma ya taimaki al'umma ba zai iya فعلى المسلم ما ليش هنا كم مسلمين أن يأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في اغتنام الفرص يرقو دا وصية النبي صلى الله عليه وسلم cikin cin gajiya ta dama da lokaci wal musara'ati ila fi'l khairat da kuma gaugawa cikin ayyuka na alkhairai wa yata'assa bi rasulillah bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik kuma ya koyi da annabi sallallahu cikin haka kaifa la mala yace kaka ba haka ba wallahu azza wa jalla fi kitabi ya'muru bi ihtinamil furas alhali Allah a alqur'ani yana mana umarni da muna amfani da dama muna amfani da lokaci wal musara'ati ila fi'l alkhairat muna gaugawa cikin aikin alkhairi kar ka jira wani yayi kana da halin taimako na masallaci ne na makwabcinka ne taimake shi idan baka taimake shi ba Allah fa da yace a taimaka kusa a ƙarshen ayin ya ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum sai ke thumma la yakunu amsalakum ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah Allah ya ce ga kunan ku ana ka ce wani zai taimake ka wani taimake ka Allah ne zai taimake ka shi kuma sai ka motsa sai ne sai ya taimake ka ya ce ka nemi arziki sannan tuku sai ka tashi ka nema abin da ya shafi kulura Allah ta'ala Maryama lokacin da ta haifu alaihi salam Allah zai ya sako mata da arzikin abinci ba tare da ta yi komi ba tunda a lokacin ya azurta ta da dako amma a lokacin me yace da ita wa huzzi ilayki bi jil'in nakhla tusaqit alayki rutban janiya sai kin girgiza wannan kututturan dibina sannan sai ya zuro miki ma'ana kenan in za a nemi arziki ko za a nemi abinci dole sai an ne an motsa matasa sai an motsa sai an bar gari sai an yi gumi sai an hana ido bacci sai an cire lalaci sai an cire kasala kuma wallahi akwai arziki a doron ƙasa ubangiji ta'ala in ya samu mu biliyan ne sau biliyan wallahi Allah ya zuba arzikin mu to annabi sallallahu alaihi wasallam kuji wani hadisi da ya ce mala'ika jibril ya mun busa cewar ba ran da za ta mutu sai ta ci arzikinta ta kuma cika ajalinta annabi me yace fattaqullaha wa ajmilu fil talab ku ji tsoron Allah ku kyautata nema kenan arziki ne ake yi neman sa ake ku ji tsoron Allah ku kyautata ne kyautata nema amfani da dama amfani da lokaci amfani da karfi wata ran wani ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a taimaka mar annabi da ya ga durinsa sai zan shi kato ya ce ni ka mallaka a duniya ce wallahi ba abin da ya mallaka sai wani dan wani dan kamar ka ce wata randa a gidansa ko wani abu annabi ya ce zai ka ɗauko ta da ya ɗauko ta annabi sallallahu ya ce wa zai sai wannan wani ya ce gani nawa dirhami ɗaya annabi ya ce ba mu siyar ba har aka samu wanda ya saya dirhamin ku annabi ya ce kawo da ya kawo annabi sallallahu sai ya baki sashin kudin ya ce zai ce fa ne sashi kuma ya ce zai siyo gatari ya zo ya same shi ya zo ya same shi annabi ya karɓa masa addu'a ya ce kan na ganka sai bayan sati biyu ya kaje ni ka faro ya ce kana siyarwa kan na ganka sai bayan sati biyu wannan mutumi bayan sati biyu ya dawo da annabi sallallahu annabi bai gane shi ba har kuma sai kan da sukan ciko ya ce ya haka ya ce ya rasulullah bayan sai na ce fa nan gidana kullum kuma sai na je dirhami uku tsawon sati biyu nan kun ga yadda ake motsa kwakwalen matasa amma za ka yi aure ka ce a taimake ka amma akwati ya zai ma a gina ma gida ko kana jin haushin yayin ka suna da kuɗi ba su gina ma ba kan me za su gina ma kai za ka tashi ka nema arziki hanyoyin arziki suna da yawa don haka dai kun ga ma da ya ce wanda ba amfani da dama zai yi nadama lokacin da nadamar ba za ta masa amfani ba yan damu inda maut ma da ya ce wanda dama ta zo mada yake amfani da ita yake gaggawa cikin ayyuka alheri in ya zo mutuwa sai ka yana nadama hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak wai sai mutum ya zo mutuwa ce ubangiji a dawo da ni zan yi aiki na kware sai a ce da shi kalla ka taba gani mutum ya zo mutuwa a dawo da shi ba za a yi ma'ana yayi sakaci ya bar damammaki ya bar ƙuras sun wuce shi yanzu ya zo mutuwa yana cewa ubangiji a dawo da ni za ce da shi kalla yanda mu fi ardil mahshar mala yace zai na dama a filin alkiyama wa iqtaraba alwa'd alhaq fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin an dashi alkiyama kafirai za su na cewa kai ta mafi da alkiyama mun kasance rafkana game da wannan sha'anin mun kasance kuma azzalimai ne ana ba su amfani da dama ba ba su imani ba وقال تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي sai ya ga an janyo wutar jahannama mala'iku dubu saba'in suna janyo ta a cikin ankokinta dubu saba'in amma kan tana jansu suna janta sai kuma ka gami a lokacin wanda yake kafuri wanda yake bai amfani da dama ba yana cewa mi yana tintintin Allah ya ce tunanin da ba zai masa amfani ba yana cewa ya laita ni qaddamtu li hayati ina ma a rayuwata na yi amfani da dama wayan da mu fi jahannam wanda bai amfani da dama ba da ƙuruciya ba da dukiya ba da samartaka ba a wutar jahannama zai na dama wa hum yasrifuna fiha suna kururuwa a cikin wutar jahannama suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ubangijin mu a fitar da mu za mu yi aiki nagari ba irin aikin da muka yi ba sai Allah ya ce da su awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara ba mu rayar da ku rayuwar da mai hankali ya kamata ya hankalta mai tunani ya tunani ba ne wa ja'akumun nazir shin mai gargadi bai zo muku ba fa ku to dan haka tunda haka ne mai gargadi ya zo muku kuma an rayar da ku rayuwar da ya kamata a ce hankalin ku ya muku amfani ba ku yi amfani da shi ba to fa ku ku dan wutar da kuke wato ji fama da zalimin min nasir Allah ce azzalimai ba su da mataimaka fahdaru ya ibadallah Malam ya ce to ku kiyaye ya bayan Allah an ta kunu min al-ghafilin ku kiyaye kada ku kasance daga rafkanannu bal ghafla sababu min asbabi dukhulin na kaga gafala din nan sababi ne na shiga wuta sannan gafala rashin cin moriyar lokaci sababi ne na talauci me yasa talauci ya mamaye mu shine abin da na ta faɗa mana ba ma cin gajiyar lokaci mun kwanta bacci mun tashi karfe goma mun yi wanka mun zauna a daba zuwa azhar bayan azahar mun shiga gida mun ci abinci mun dawo daba bayan azahar din bayan la'asar mun zauna zuwa magariba bayan magariba inda kallon kwallo ko bayan la'asar mun gemo bayan isha mun dawo daba ba mu koma gida ba sai bayan isha da muka ci tuwo muka fito daba sai karfe ɗaya muka shiga gida muka kwanta Allah na saukar da kuɗi daga sama ne kuma haka rayuwar mu take akwai dan wa Abdulsalam da ya je Hungary ya dawo ya ce a turai ba sa zaman banza kowa yana da abin yi wannan tarbiyyar ta musulunci ne annabi ya ce igtanim khamsan qabla khams ci moriyar abubuwa biyar kafin biyar kai ne musulunci ya koya ma cin gajiyar lokaci amfani da dama su sun rike damammaki da suke ta amfani sai suke ciyar da kasar su gaba in ka je China sai ka ga abin da kare na a nan wani aikinsa kenan yana yi kullum yana baza shi a duniya mufa komi mu halakarwa muke ba ma kirkira me muke kirkira babu babu kuma ba za mu iya ba ne wallahi za mu iya wani abin baya bukatan wani babban kuɗi na jari shin ba za mu iya yin biro ba biro ya ka samu garin yanzu ba za mu iya matasan mu su yi biro ba shin ba za su iya fensins ba amma za su iya koya shin wannan abubuwa na robobin ba za ka iya yi ba wani abin jarin da yake bukata bai fi miliyan ba in ka kukuta ka kukuta za ka iya neman ta ba za ka iya yin wasu abubuwa ba wannan kofin sai ka samu daga kano ko ibadan ake kawo mana shi shin ba za mu iya yi a nan ba matasa ga damar maki me yasa muke wasa da su mu motsa tunaninmu kwakwalen su motsa mu amfani da dama nan da Allah ya baka ya amfani da shi kuruciya da Allah ya baka da ƙarfi ya amfani da ita kafin lokaci ya ƙure maka ubangiji ta'ala ya farkar da mu Allah ya dora mu akan daidai inna zikra wa zikra dan fa'ul mu'minin hannunka mai sanda ne an gane yawa kowa sai ya zabura Allah ya dafa mana insha Allah ta'ala zama na gaba sai mu dora اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نعوذ بك من الفقر وفتنة الفقر، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك، اللهم افتح لنا بابا من ابواب رزقك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله.